أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقدار العزيز سبحان ربك رب العزة أما يكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من قول الله da ya gwada mana wannan rana ta alhamis ashirin da uku ga watan sha biyu hijiran yin halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a shi miladiyan annabi isa 2021 miladiyan annabi isa alaihi salam insha allahu yan uwa kamar yadda suka nema mu sa wata littafi mai albarka wanda ya taro wasiyoyi da wasiƙu na maulan bishir ibrahim radiyallahu ta'ala anu mu ji su domin ya ƙara mana taraki da imani da kusanci kuma da Allah subhanahu wa ta'ala yasa muka ɗauko wannan littafi mai suna jawahirin rasail gwalagwalan wasiƙu na maulan mashaubra radiyallahu ta'ala anhu wanda maulanmu shehu ahmadu abulfati albarnawi ya tara wasiƙun shaubra ne wanda shi abulfati ya tara allah ya ƙara masa yadda lallai babu shakka wannan wasiƙu suna da fa'idoji ai wanda baya da iyaka to da mu fara daga wasiƙa ta farko har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya nufa kuma wato ila masha Allah albabul awwal babu na farko filwasaya cikin wasiyoyi da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ne ar-risalatu al-ula min al-wasaya risala ta farko wasiqa ta farko daga cikin wasiyoyi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ne yana fara da haka bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai kuma jin kai الحمد لله رب العالمين godiya ya tabbata ga Allah ubangijin kowa da komai arrahmani rahimi ne da yawa innan sufofi guda biyu arrahmanu mai yawan rahama a duniya da lahira wato rahmaniyan Allah ta gama kafiri ta gama musulmi ta gama dabbobi ta gama tsirrai ta gama komai da komai duk muna cikin rahmaniyan Allah shi yasa daga a duniya sai ka samu bawan Allah mutumin kirki sai kwana ya wuni bai ci ba amma kafiri kuma wanda yake ce ba Allah shi kuma yana da miliyoyi a cikin akawun ɗinsa ba ma maganin abin da da a shi yake yi ba a tara biliyoyi yake da miliyoyi a cikin akawun ɗinsa sai da duk rahmaniyan Allah ne kowa zai iya samu dabbobi sai zama suna da abin da za su ne shekara amma bawan Allah wali misali bai da abin da zai tuna rana daya to wannan rahmaniyan Allah kenan ta gama kowa da komai wani kuma kaga bawan Allah ne an tara masa duniya an tara masa lahiran kuma to wannan ita ce sifa na rahmaniya kowa na ciki amma rahimiya to sai a lahira Allah zai ba da ita wata ke wato ke bancacciyar kyauta ne ga masu imani kawai iya wanda suke imani ne da su samu rahmaniyan Allah to wa sallallahu Allah ya yi salati ala sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa miqdaril azim Allah ya yi salati wa shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwargwadon darajansa a gurin Allah dama da anan ne ake tserewa wani ya ce Allah ya salati wa annabi gwargwadon ganyen bishiya wani ya ce gwargwadon halittar ruwa wani ya ce gwargwadon tsakuwa wani kuma ya ce a Allah yi salati wa annabi yawan halitta to dukan aka tara bai kai haka kadiri ba gwargwadon darajar Allah a wajen Allah gwargwadon annabi sallallahu alaihi wasallam darajar sa a gurin Allah da kuma darajojin sa manya-manyan darajoji irin hatimin nubuwansa irin shi ne shugaban annabawa duka shugaban halitta duka to fa ila al-asil hadid shobra radalani yace wannan wasiqa nayi ta ne zuwa ga dan uwa masoyi al-faqihi al-adibi al-aribi muhammad mustafa bin jarnasam wanda yake faqihi ne ma'ana masanin addini adibi ne masanin ilimi ne na addini kuma aribi wato shine muhammad mustafa wato bin jarnasam wanda shobran yana daga cikin ka'idansa in zai yi wasiƙa da ka ga yana yabon bayan Allah da ka ga duk wanda ya shaude musu almajiransa ne ba amma da gina ne kaza ne kaza ne kaza yana ganin bayoyokin da Allah ya masa yana daga cikin can zuciya ya zama bawa abin da Allah ya masa na baiwa kowaye kar ka tauye masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ya ce godiya da Allah tabbata ga Allah ai gaisuwa ya tabbata gare ku ga da rahaman Allah da albarkacinsa yalihi ilam yace baya ga bayan gaisuwan to sanarwa ya yana biyowa bayan sa cewa ne ne sanarwan bi an kad atani rasuluka yace dan aikanka ya zo mu yace dan aikanka ya zo mu na'am ina fatan ƴan uwa suna jin muryar nan yadda ya kamata na'am a zana min idan ana ji in kuma ba a ji a faɗa min dan na gyara headphone din yace kad atani rasuluka dan aikanka ya zo mu wa qabtu ala maktubika na kuma tsaya na ga abin da ka rubuto wa farihti bihi na kuma farin ciki da shi inji shehu radiyallahu ta'ala an wa inni yace amma ni astawu bi'uka Allahu allazi wato la tubi wada'ihu astawdi'uka Allah ko astawdi'uka Allah ina neman ba wa Allah ina neman ba wa Allah ajiyanka wannan wanda in an baki ajiya ba ta bata shine Allah subhanahu wa ta'ala to sai shehu ya fara masa yanda zaka san su bayin Allah wato tafiyar nan na sufaye a tsaftace take sai dai wanda bai santa ba rashin rabo ko kuma wanda yake cikin ta dan son zuciya ya shehu ya ce wa usi ka bi ta'alluqil qalbi billahi ina maka wasicci da rati zuciyanka ga Allah subhanahu wataala fi sayar harakatika wa sakanatika a shaurin dukkan wani mammotsawanka da shirinka wato duk wani aiki da kake yi da duk wani shiru da da ka yi kana zaune kawai baka aikin komai to ina maka wasu ci zuciyan ke zama koyaushe na ta'alliki da Allah yana tuna Allah yana ambatansa fa kullillahi shehu ce ka zama wani Allah yana gaya mu shi wannan shehu Muhammadul Mustafa bin Jannasa fa kullillahi ka zama wani Allah man kana lillahi kana Allahu lahu duk wanda ya zamo na Allah to Allah da ya zamo nasa shi Allah karimu ne da aka iya masa abu kaman subhanallah kayan da malam Bahaushe ne ce kaman wani bai san da ni ba to shi ma Allah da aka iya masa aikin alkhairi kaman bai san da kai ba to wani sai sai bayan baka rayuwa bayan shekaru ɗaruruwa da mutuwanka Allah ya ce ma duniya wani fa mutumin kirki ne sai a ɗauko wani aikinka sai kaga an yi wata makaranta an sa sunanka sai a yi wata masallaci an sa sunan ka daga nan kuma takin kiyama bara goge nan sunan ba ko a yi rijiya a sa sunanka ko anguwa ai abin da Allah yake yi ne hukuma gwamnati ma take kwaikwaya a yi hanya a sa sunan wani wanda ya mata aiki a yi kuɗi a buga hoton wani wanda ya yi mata ɗawainiya ma ƙasa kamar yadda mu Najeriya muke da shauran ƙasashe to sai shewa ya ce wa akari jami'al khalqi min mu'amalati lil haqqi ka cire dukkan halitta duk wani halitta ka cire su daga cikin mu'amalanka da Allah in da kai abu ma'ana kai kawai zatin Allah kake kallo kar ka kalli kowa yabo da zagi duk ba su kake kalla Allah kawai ka cire duk kowa da kowa shine su ba ce ce kai sallan janaza mu duniya gaba daya wa nafsika min jinnatil khalqi yace ranka ranka da kake ganin ta tana daga jimlan halitta har zuciyanka in da kai abu karka kalle ta zatin Allah kawai zaka kalla duk mutane ko kamar sallan janaza ka dauke su ba su ba rabbanka da yabo ba ruwanka da zagi Allah kawai man kana lillahi kana Allahu lahu haka ake so duk wani sufi amma ka irin da kaji zuciyanka tana rawa kana so a yaje ka ko kai abu kana zuwa ka fada ko kana neman jama'a ko kana neman burgewa to ba Allah shi lamarinka Allah ya ce qulillah Allah ya ji wa manzo Allah ya ce ka ce musu Allah kuru da su nufa thumma zarhum sannan ka bar su fi haulin yal'abuna ka bar su cikin wato kutsawan su kawai suna wasa ka ga musu Allah kai ka kale su sufai suna kafa hujja da wannan aya sosai su da abinda ayan ta nafi na tasawuf Allah kur subhanahu wataala kad alimtu kad alimta shewa yace hakika ka san anna Allah ja'ala istigala bi ghairihi haudan wa da'iban Allah ya sanya shagala da waninsa duk wanda da aka shagala da shi ba Allah ba in dai ba kuma wanda zai kusantar da kai da Allah ba to shagala da shi wasa ne ɓata lokaci ne kutsawa ne cikin ɓata lokaci ma'ana hasara ne wale kullaka shekani shobra da jala ne yace to shehunnai biyu su zama maka a rayuwanka in kana so ka haɗu da Allah lafiya shehunnai biyu su zama maka a rayuwanka shehuka fi zahiri ij'al hu kitaba ij'alhu alkitaba was sunnata shehun ka na zahiri ka sanya shi ne qur'ani da hadisi duk abin da zaka yi ne Allah ya ce ne manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam in kuma abu ne ma ne mutashabihin al'amari mai gano shi ne wahala mai malamai suka ce akan shi yace shehun ka na zahiri shine qur'ani da hadisi kaje inda aka gina dariƙa ke shi yasa ake cewa طريقة مهد الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان طريقة نتن تنفللا إذا طريقة تجانية دكما يجان الله أن أستساتني أكون قرآني دا حديث duk abin da ka gani a cikin ɗariƙa to ƙur'ani da hadisi ne sai dai ilimin mutum bai kai ya gano ba to wannan ko dama wa fawqa kulli zi ilmin alim ko ilmi akwai na sama da shi ba ko bai ka gano ba yanzu an ce mutum ko me ya gano to qur'ani akwai abubuwan da yawa da fassara shi ake cewa Allahu alam hakikanin abin da ake nufi Allah ne kawai sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shayuka fil batin ka zama kuma kana da shehu na batini dama shehu ne bi shehu yake mirki shehu na zahiri shine qur'ani da hadisi wa shayuka fil batin shehun ka kuma a batini wanda zaka dinga koyi da shi wajen fahimtar qur'ani da hadisi shine shehu na Ahmad Tijani radiyallahu anhu shine shehu mu shehu Tijani Allah ya kara masa yadda shehu Tijani ka duba duk abin da yayi ka kwaikwaya in kana karanta rayuwar shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu to wallahi baraka kalli duniya duniya da ka san murfin rob haka da ka dauke ta wa huwa ma ka daiman shi shehu Tijani yana tare da kai koyaushe koyaushe su su faye idan daga zaran ka karɓi ɗariƙar su to ka zamo a cikin ri'ayar su kulan su a cikin ciwon su kamar yanzu ka sayi sim card ne na layin waya ka san su dace dinga baka network ka dinga communication ko yanzu idan kamfani ta ga dama kai ɗayan kai a dakatar da layin ka kamar yadda yanda ake ke faruwa to haka shehu shehu ɗariƙa yake daga zaran ka zama nasa ka yi rijista kenan to zai dinga baka madadi zai dinga kula da kai hatta hadirinka tunaninka zai dinga shiga ciki sa'ilin da shedan ya rinjaye ka shi kuma zai turo maka tunani ka dinga tuna Allah ka dinga tuna Allah shine ake kira madadi ka ƙara riko da Allah ka ƙara himma cikin ibada da shawarwarsu wal wasail wasail faqat shehu yace wasail dai ma'ana tsanoni tsani tsani ne kawai duk wanda ya maka hanya zuwa ga shehu tijari da lan to shi tsani amma ainihin muradin shehu tijari shi kuma dai danka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muradu ma qultu laka abun nufi dai shine abin da na gaya ma din nan kawai daga farko ka nufi Allah duk halitta ka musu sallan janaza shine abin da ake nufi da riko ga shehu ne kaga da ba hali makaho yi tafiya ba jagora zai iya fadawa a rijiya mota za ta iya bige shi wani ma zai iya masa fashi ko mai daidai iya faruwa anything can happen waqtun sirraka to kaga ainihin tafiyan bayan Allah ka boye sirrinka ka boye sirrinka ba ka zo mutum wai kaga mutum ya je na cewa ya tarje ta askari ya zo na kafa dan wasu maganganu na jawo zagi ma kansa yana jawo zagi ma hanyar bayan Allah alhali ba ka sako yawa suka ce jahilci ne kake duk abin da ka sani sai ka ga mutane domin annabi ma ya kwafi sirrin Ali karramallahu wajhahu yace masa ka dinga magana da mutane da abin da suke fahimta kana son a ce Allah kana son su karyata Allah ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da irin imanin sa kowa da matsayin sa wadfud ma aulaka Allah bi min sirri rububiyyati hatta yasharaka Allah ka boye abinda Allah ya tantantar da kai ma'ana ya baka na sirrin ubangiji har Allah ya bayyana da kai a mutum ya zo din yace ya hau mukami kaza ya hau mukami kaza hatta mafarki wannan da zaka ga in ka rika ibada Allah na yawan maka kashe fi ka ga wani bawan Allah ko ka ga shehu Tijani ko shehu Ibrahim ko har ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ana gaya maka ne bishara ka daɗa shigowa ka daɗa shi ba nan ne ainihin makasudi da ka gan kai nisa a tafiyan ka daina wannan mafarkin mafarkin idan da ka wani mukami ne ki ko kai mafarkin ko kar kai mafarkin ka san kana tare da Allah amma wanda yake mubtada wanda yake bidaya shine abin ake jefo masa innan abubuwa domin ya ƙara wato zagewa cikin aikin Allah fa innahu shewa yace ka boye har Allah ya bayyana ka fa innahu to mun shehu yace a man tasaddara lil mashyahati qabla wujudi al izni min Allah layya دينه ودنياه وابتدى وابتدها بين أبناء جنسه شو رضي الله تعالى ne yace duk wanda ya nemi ya dora ma kansa shehunta ga mutum bara a kira shi da shi shehu in wani ma ya kira shi ba da sunan shehu ba yana fata rai duk wannan ba cika bane mu mun ga shehunan da kullun a kira su ma ba su yadda sun shehu ne a ainihin tarbiyya na dariƙa ma akan ce shehu eh shehu tijani shi shauran mukaddamai amma tabi'a da halifanci riba da halifanci shi yasa ake kiran sauran ma shehu ne sabiya su halifofi to ka boye kanka kada ka bayyana kanka ka nemi cewa kai shehu ne kai ne kudiri kai ne sauki kai ne kaza duk ka watsar da wannan da'awa din ka nufi Allah mukamin ma ka daina ibada dan hawan mukami shehu tijani ana ka shiga halwa wajen neman mukami duk an hana an fito ka shiga halwan koyi dan ka bauta wa Allah matsayinka na ubangijinka to dai Allah baka abin da yafi ma mukami domin mukamin ma sun ce hijabi kawai ka zama bawan Allah Abdullahi in kuma mutum ya tsora ma kansa shi shehu ya cewa na hau matsayi kaza ina ba da kaza ba tare da izini daga Allah ba to je tozar ta addinin sa dan da karshe Allah zai kunya tashi sabiya da manta Allah bi ma hofi ko bi malaifi duk wanda ya ado da abin da bai da shi to kunyatansa shine shawahidul imtihani shine shaidodin jarabawa in ka zo kace kana da kaza to ba mu kaza mu gani ba ya kaza mu gani waya ta suna wanda yake dai baka ni yayi ka duba nauyin to Allah dai kunya tashi duniyan sa addinin sa da duniyan sa kuma dai kunya ta tsakanin sa annin sa wa yana taraka lau to fala mani'a li ada'i in kuma Allah ya bayyana ka ya shahara ka ta amfanar da halitta to kada ka buye kuma sai ka tsaya inda Allah ya saka ka domin ba ne hana abin da Allah ya bayar abin da Allah ya bayar ba ne hanawa domin yake walakin ya dai malaman sun ce hubba zuhuri kabla ibani yadda zuhura lima fi hazzin nas san bayyana mutum ya so yayi suna ya so ya tara jama'a ya so abin da ya bansa shine wani shine wani san suna dai da san ai suna shine wani shine wani suka ce shau yace sufaye sun ce yin hakan yana yanke bayyana din kuma sai ka zama kuma Allah bai bayyana kan ba kada duk kai ne yin kaza ai ne yin kaza a sai kuma ga Allah bai kawo mutane ma sun kalle ka ba ko bai irin baiwa Allah ya ma ke yanke ka limati ne hazin nafsi da da kai mai mu daukakan ne dan wani abu na rabo na zuciyanka dan a ce kai wani ba wai dan dan ka nufi Allah ba subhanahu wataala Allah ya kiyaye fa in akhfaka Allah idan Allah ya ɓoye ka in ji shehu dan akwai bayan Allah da ɓoyayyu ne bayan Allah ne cikakku waliyai wanda sun kai in suka ce Allah ya abuje amma ba wanda ya san su wani ma da ka ga sana'an itace yake yi wani ma da ga shi sai yana yake wani ma da ga kaba kaba yake yi amma wallahi waliyi kamar yadda aka samu wani bawan Allah itace yake ya zo kasa kofar gidansa ya sayar wata rana bawan Allah ya mafarki aka ce masa wannan ai bawan Allah ne wannan duk ina ganin za ka yace yace wata ran dan bi dan fita cikin dare in je in gane shi shi yana ganin sa da riga ne da tiye ya jejje riga Allah sai yasa annabi ya ce yawancin mutanen da zaka gansu a kofar gidanka da zaka gansu ma koran su da ka yawanci dewa irin su da za su rance wa Allah da tsakiyar rani sai Allah ya yi ruwa sai Allah ya yi da ran ce Allah ya kai kaza ba ba Allah kai kaza suna roƙo ba wallahi Allah ya kai kaza ya Allah ya kibiya da matsayin sa gurin Allah har annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wai til karmi yana daga cikin su wanda shi ma mutanen garin su sun ba su dauke shi komai ba har in su zo aikin haji ma sai na muriya ta har shi kun wai til karmi shin akwai wai til karmi a cikin ku da yake annabi ya ba su labarin sa sai su dinga suna jin an yi wai da suka sani ne kuwa sai a ba shi har dai wata ran da ce mun san wai su wani mutum ne dan kaza ne kaza ma'ana sun tasgara shi suna ganin sa ba komai ba amma a gurin Allah ya fi mun da ake ganin su a manya a zahiri ya fi irin su miliyan a gurin Allah su shi bayan Allah Allah ne dubu su Allah kai ce kallo ba kallon kowa kuma duk wanda ya tun faro mu sai ga Allah ya karya shi wasu ma yayi alahira da a san shi kaga cewa nan ba Allah da ya ji shi cikin dare je gidansa sai ya gan shi ya yi alola bai fito sai ya laɗe da ya gan da ya laɗe ya zo ya wuce ya wuce ya dinga bin sa a baya kawai yake ji same shi ya je can wani daji daji fa da ko da kuɗi aka baka bara ka shiga da daddare ba ya ce ya tafi wannan daji shi kuma ya ce sai ya hau bishiya ya tsaye ta biya da tsoro ya ce kawai ya ka bara sallah daji can yana cikin sallah kawai sai ga wata zaki wata zakanya ta dubaro kansa ya ce ba Allah nan bai ma san ana yi ba ya shagala kawai da Allah duniyan ya fita daga cikinta ya shigar da Allah sai kawai ta zo ta gama gewa yake shi bai san ma wata zaki ta zo ba shi kuma na bushiya gefari yake gani yake ya kashi shi kuma ya shagala da Allah a gama aka dawo gida ya gama ya dawo ya zo ya bi shi ya shiga gidansa sai wajen asuba ya dawo ya shiga gidansa shi kuma ya zo ya shiga gidansa kaji bayan Allah ke idan zuciya ta nufi Allah to ba za ta ji tsoron komai ba kuma za ta gantin an da mutum ne to idan Allah fa ina afaka Allah fa likfar khairul laka in Allah ya boye ka to boye boye shi ne kuma ka alkhairi ko ka zauna abun ka haka ko arziki da daga bayan Allah mutum ya matsa Allah a ba mu kuɗi a ba mu kuɗi ai aya ya bayyana cikin zamanin annabi kamar su alaba inda ana sallan asuba ya je tashi ya ji gida sitiransa ɗaya ne sai ya je ya cire tunda gefto ne suke daura da dan mayaki zai cire ba matan sai ta ma ta daura ta yi sallah har annabi ya tambaye shi yasa ana idar da sallah ya tashi ai gashi gashi annabi ya shiru zo matsa a masa addu'a a masa addu'a to da dukiyan aka ba shi karshe ya murtaddi ya mutu kafiri Allah ya sa mu cika da imani wa in asaraka ne yasa duk yanda Allah ya saka ka to ka gode masa wa in asaraka huwa khairun laka in kuma Allah ya bayyana ka to shi kuma ka alkhairi bayyana karka ce kai kuma da ka tabuya a Allah bayyana ka ba kai haka Allah ya tsara to shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne yace la tarik illa ma arada Allah ka zamo baka nufin komai abin da Allah yake nufi kai dai ka tashi ka nemi halal da za ka rufa ma kanka asiri kai duk wani abu na kokari na rufa ma kanka asiri na duniya ka yi kokari na ibada amma ka zamo Allah kawai kake fuskanta kada duniya ta ma zaki ta rinjaye ka kan neman lahira kamar yadda Allah yake ce ban tu'turunnal hayatad dunya ku daina zaɓar rayuwar duniya walakira tu khairun wa afqa lakira ita ne madukkuniya ita ne mafi alkhair kama arada zuhura duk wanda yake neman Allah ya bayyana shi sai ya yi suna sai ya tara jama'a to bawo abdu bawo abdu zuhuri shi ya zama bawan bayyana ne sai abin da ya so ya bawan bayyana ne ai da kuma ya gurin Allah shi bawan bayyana ne wa ma arada khifa'a wanda kuma ya nufin buya Allah ya bayyana shi kuma ya buya ya buya to fa wa abdul khifa'i shi bawon buya ne yawa ya zama bawon buya ba Allah yake yi shi ba wa man lam yurid illa ma arada Allah wanda kuma ba ya nufin komai abin da Allah yake nufi to fa wa fa wa abdullahi hakan shi ne bawon Allah na hakika Allah ya samu daga shi bal arifu arifi to man taraka maradatihi limuradil haqqi shi ne wanda ya bar abin da yake so su biya da abin da Allah yake so wanda ya bar abin da yake nufi su biya da abin da Allah yake nufi shi ne arifi ji shaurai duk abin da zuciyarka take tana so sai kaga ta saba da abin da Allah yake so to dauki na Allah shi ne masanin Allah shi ne arifi wa khalifin nafsa wa shaytana wa atihima wa inhuma ma hadaka nusafatahi inji mamal busi ka saba maranka ka saba ma shaitan wa halifin nafsa wa shaitana wa asima ka saba ka saba musu wa ilhuma idan su dinnan mahadatan nusa suka tsantsai maka nasiya to fataini ka tuma duk tsayin da ranka take kai kaza kai kaza kai anya kuwa mutukan ba wai Allah ne yake ayi wannan abun ba ka ta tuhuman kanka sun kafin kai wannan abu bai karshen kaga Allah bai bar shi ba ka watsa kuma dama Imam al-Ghazali yana faɗa cewa a cikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an gewaye wuta da ababen sha'awa an jewe kuma aljanna da ababen ki to shi yasa ke ka saba ma ranka ka samu aljanna yanzu ka duba hira mutum da ya zaba a daba a daba da iya yin hira da shi na awa ɗaya awa biyu amma ba zai iya zuwa wurin wa'azi na minti talatin ba sai ji kamar ana so kan sai dai dai wanda Allah ya zaba to matukan ba ka hidaji a rayuwanka ba ka auna rayuwanka yaya kaza nake yaya ibada nake ya nake wa Allah ya nufi kaza shi ne abinda sufa yake cewa shi sufi shi ne ɗan lokacinsa a sufi ibn wakati sufi shi ne ɗan lokacinsa shi bai doji lokacinsa ya tafi a banza ba sabiya da kowane lokaci da a tambaye ka shi ya ka karar da samartakanka ya ka karar da tsufanka ya ka karar da kazanka kuma Allah ya ce bai yi mu wa ma kalatu jinna wa laysa illa li yabudun ba halittun mutum da aljan bai dan su bauta mu to yayi ne ka bauta wa Allah ne shine anan kiyasin da ake so kullun ka dinga au a rayuwa da ka ga ta wato turawan duniya sai ga sun dauki karantarwar musulunci wato in kana kallon tsarin bature wallahi ta sauki shi bai je zo cikin jama'a ko ya fita in sama da da bai da wani abun ya gare dauki jarida ya karanto su labarai ga abin da duniya take ciki mu kuma ka ce gare ka je ka dauki wurdi ko ka dauki qur'ani ko hadisi ko littafin addini ka ta nazari domin ana rubuta maka ladan ko ka ɗauko nuri ka tai tabi da kallabe wanda zai zo adaban hira ba a ci naman wasu ba ba a zagi wani ba kuma a banza ja ka ɗauki zunubi makanka to da ka shi bai jira hira kawai dandaron kawai haka a zo a zauna ba kawai wallahi tasawuf ne ko kuma na auna lokaci kaza dan yi kaza lokaci kaza dan yi kaza lokaci wallahi dinga musulunci ya ɗauka to Imam Ghazali yace lalle ashe ka saba ma ranka ta samu gidan lahira yace duk sai da kuma ranka kace ma yi kaza kuma kaji tana ɗeran ɗaya kuma a cikin zuciyar ɗaya gefen zuciyar na ce ma yi kaza kamar ruhi kenan dan shi ruhi umarni yake da aiki ne kyau nafsu kuma umarni da saman Allah yana ce yi kaza ɗayan kuma na ce yi kaza ka yi kaza na alkhairi ɗaya na ce kai alkhairi ɗaya na ce kai alkhairi yace to ka ɗauki wanda ranka ba ta so ka yi ka yi shi Allah yake so tafiya da rai ba cika umarni da aiki ne kyau duk sa'in da ka ji ranka na raya ma yi kaza ne ko kalli yace to ka ɗauki abin da take ki shine alkhairi yace to wannan shine bawan Allah na hakika arifi shine wanda ya bar abin da yake so sabiya da abin da Allah yake so wa qul lil hadi shubra yace ka fada ma hadi ka ce masa daga cikin almajiran sa ne shau Muhammad al-Hadi inni azin filahu ni na masa izini bi an yi laki laka sirra ziyarati na masa izini ya ba ta sirri ziyara mushi shehu muhammadu mustafa bin zarna sam kenan yace ka gaya masa izini ya ba ta sirri ziyara sirri ziyara duk wanda ya tari da askari shehu ne suna ba shi je dinga karantawa gaisuwa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake guda 99 amma sai da izini ake a zuwa zai sai da halifofin nan a je da sabbai duka a je da ahlul bait annabi a je da shehu tijani a je da sadatu duka wanda a cikin akwai babban sirri huwa salisul asrar shine na ukun asrar da ake bayarwa wa mutum ya tarbiya fil askari bayan sirrin wancan sirrin fatiha sirrin salatul fati sai kuma sirrin ziyara wanda in ka ji sirrin fatiha nan kafa daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Allah ya samu cika da imani Allah mun gode maka mun gode maka Allah mun gode maka da ka da mu da wadannan bayin Allah in ka ji kafa ɗaya sirrin fatiha inda mutu ya tarbiyatul askari an masa izini ya karanta inna lillahi fatiha gaba ɗaya sirrin qur'ani na cikin ta wala kada ce naka sab'am min al-masani wal qur'an al Allah ya hada mu da bayin Allah ayi kokari ayi tarbiyatul askari a gun masu izini ingantacce amma an bawo mai izini ingantacce a yanda kake ka tsaya a yanda kake kama salati fatiha ta isa maka wa fi al-ism al-khas bi maqami sayyid jalal yace akwai ismi shehu radiyallahu anhu akwai ismi fibantacce da matsayin shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu eh a cikin wannan surori din eh kuma akwai a cikin sirri ziyara akwai ismi khasi da yanda take kamance ga mukamin shehu tijani akwai kuma a kan sirrin fatiha mukami ne wani mukami ne wanda yake fibantacce na shugaba sallallahu alaihi wasallama yayi izini mu shauki jani cikin karanta wannan fatiha shi kuma shauki jani yayi izini izini sai izini sai yasa duk wanda bai da izini yi kyau ka gana karanta to ya samu matsala wanda zaka ga cewa shi ku radiyallahu anhu ya ce biya da karfin hasken wannan sura fatiha yace an yi kima mutum ya dinga karanta ta cikin dare kamar yadda ake ta kadimin lazimi da wazifa cikin dare to an kita karanta wannan cikin dare sai da karfin hasken da yake fitar da rayuwar mutum cewa cewa salamu salamun minni alal halifa yace gaisuwa ya tabbata gare ni zuwa ga halifa habibullahi shak wanda ake kira habibullahi shak wani ya dalbi min du'a as-saliha shi yace ina neman addu'a wanda take ne kyau gare shi assalam shi yace aminci ya tabbata wa kataba ibrahim al-hajj abdullahi tijani am shi ibrahim dan shi abdullahi kaji shi wayo kataba ibrahim kaji bawan Allah kai kai Allah ya saka wa shi ibrahim dan alhaji abdullahi a shekaran da shoyi wannan wasiƙa a shekara hijira na dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da takwas dubu ɗaya ɗari uku da arba'in da takwas wanda yau wasiƙan ta kai shekara kusan wato kusan shekara ɗari tun da yanzu muna hijira dubu ɗaya ɗari hudu ne har da arba'in da uku kaga wajen shekaran ta ɗari kenan har da shekara biyar kenan ina tsammani in ba na kurkure ba sai wasiƙa ta biyu wanda ita bare ne je karshen ta ba amma karatun da zamu dinga tashi ne mu tashi anan mu tashi nan a risalatu saniya min alwasaya risala ta biyu daga cikin wasiyoyin da shehu yayi wannan dai mun ji yanda shehu ya gwada mutum ya koma ya zama na Allah yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu alaihi sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam yace alhamdulillah shehu yace godiya tabbata ga Allah allazi ja'ala mutaba'atahu mutaba'ata awliya'ihi falahan wa salahan wanda Allah godiya tabbata ga Allah wanda ya sanya bin waliyansa rabo ne babba kuma wato shine ake kira salaha wato mutum ya zama mutum kirki shine jaruwa bin waliyai shine jaruwa wa mahabbatahum kuma Allah ya sanya soyayyar su wa ta'zimahum ya sanya kuma girmama su wa imtisala awamirihim kuma Allah ya sanya misaltuwa da umarnin da waliyai dace ribahan wa najahan Allah ya sanya shi riba ne kuma cin nasara ne duk wanda kaga Allah azurta shi da wani wali yana riko da shi ai ko malaman a fiqh ma cewa suke man lam yakullu shehun to shaytan shehu duk wanda bai da shehu to fa shaytan shehu to shaytan shine shehu man lam yakullu shehu ko man laysa lahu shehu duk wanda bai da shehu to shaytan shine shehu da duk wanda yake bai da jagora a rayuwa to yana cikin hatsari shiga da duniya gida ne na ibtila'i dole ne da jagora ka kula da kaza ka kula da kaza a to in ka lura ai Allah ma subhanahu wataala da ya tsinci a cikin Qur'ani ya ce wa wal asr innal insana lafi khusr Allah da ya rantsuwa da zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hakika mutum na cikin asara sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati sai wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau to imani ba zai sai imani da yadda jagora wanda dai gwada ma'ana imani na gaskiya ya ake aiki mai kyau kuma sai ce wata waso bil haqqi kuma da suka yi aiki imani sai aiki mai kyau sai ce sai suka yi wasicci kuma da gaskiya wata waso bil sabr sai kuma wasicci da haƙuri gaskiya kawai an dunkula dukkan wani alkhairi na cikin gaskiya ga kuma haƙuri da ka dole ke da jagora ne bai gwada maka kaza shine maganin zaman duniya kaza shine maganin zaman duniya sai shehu yarda Allah ta'ala ne yace wa salama ni ala sayyidil kaunain alqa'il ma ma'anahu yace gaisuwa guda biyu tabbata ga shugaban halitta duka me fadi a cikin maganar sa wanda take dauke da ma'ana wanda ma'anan maganar yake ce bunil islamu ala khamsi qawaid an gina musulunci akan ka'idodi guda biyar ash-shahadatani shine shaidan nan guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ika a shahada tani wa ikamatul khamsi da kuma tsayar da abubuwa biyar sallolin wa siyami da azumi wa siyam da azumi wa zakat da kuma zakka wal hajju da kuma haji liman istada ilayhi sabilan ga wanda ya samu ikon tafarki kaga wannan wasikan an bude ta ne da rukunan musulunci wannan dai magana dai usufa bi sunnati wal furqan an gina dariƙa ne akan qur'ani da hadisi ورضي الله عن خليفته على الإدلاء يدن الله يثبت خليفة من زن الله كرسي باب ولي شكا القائد وندي يكي فئي خليفة من زن الله نه شيني شو مشو تجاني رضي الله عنه يكي وند كل يكي فتا إذا سمعتم مني شيئا أنا هكا شو يكاو با أني با إذا سمعتم مني تبع دم أنا الإيد إذ كجوان أبو غريلي fazulu bi mizani shari ku auna shi da mizanin shari'a kama wafaqa fa kuzuhu abin da ya dace da shari'a shine qur'ani da hadisi da ijma'i da qiyasi shau tijani yake mulke wa ma khalafa abin da kuma saba fa turkuhu mubashi anan ne muke gwada ma a wahajiyawa mu bambancin mu da su da har suke samun dama su ce muna bautan shehu ne ai shine masu bautan shehu ne tun daga ibnu taymiya maganan da akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga daliloli da ya kawo amma da ta maulidi ya zo abu mai kyau a gurin su ba ga maganganu da ya akan zikiri ga maganganu da ya akan tasawu duk bai zama wai abin nan bai zama wai sun dauki wannan maganan to mun shehu tijani ya ce duk abin da muka ji ya faɗa gare an ce daga shi ne to mu auna da mizanin shari'a abin da ya dace da shari'a mu karɓa abin da ya saba mu jefa wannan ake gwada da cewa duk wanda zai zo ce yana ɗariƙa yana abin da ya ga dama na halatta na haramu da wasu abubuwa na ƙazanta wanda kafirai ma wasu ba ta yi wannan ba dan dariƙa ba ne ko kaɗan amma ba shehu ya ce bayan haka famin katibi ismihi akiba rasmihi ila kafati ahbadihi alqa'ili na bijamai bijamai shehu ya ce ga wannan sako daga mai rubuta shi daga wanda ya rubuta sunansa a ƙarshen rubutunsa shi sai wuce dama ya karo shi ka rubuta sunansa kamar da ɗazu muka fita da tsaye kasi ya ce to ga saƙo daga wanda ya rubuta sunansa da ƙarshe zuwa ga gabaki ɗayan masoyansa wanda suke zama a garin jamai da kuma wanda duk musulmin duniya gaba ɗaya ya ce daruwa ludinar abar daruwa ludinar abari ahmad karak wa abubakar bi'ai wa huhu muhammad wa muhibbuna fajak siyam wa muhammad masr wa Muhammadu Mijikin wa gairu ce zuwa ga gidan wanda suke zama a garin jamai ne gari ne ko gida ne na mahaifinmu wanda ya kubutattan bawa Ahmad Karka da Abubakar Bidai da Ahu Muhammad da da masoyin mu Fajak Siyam da Muhammadu Mutha da kuma Muhammadu Mijikin da gairu ce da waɗansu duk wannan wasiƙa zuwa gare su kullu aidin bismihi wa aidi kowa da sunansa da ainihinsa umuman wa khususan da keɓantattun manyan bayan Allah malamai da kuma shauran mutane almajirai duka gaba ɗaya wa khususan sunwanu kairu sunwanu yace musamman ma tsara bayan tsara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi wuce amincin Allah da rahamansa da albarkocinsa su tabbata gare ku an madadin maulana tijjani yace da kuma madadin maulanmu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wato idan kana karanto shi kun shehu ibrahim radiyallahu anhu zaka ga wato zurfin da masikinsa da yadda yake kikkiawar soyayya da shehu tijjani radiyallahu anhu kalla ne da ya rubuto shi ka ya faɗi shehu tijjani a ciki sai ya yi tawassuli da shi sai ya roƙi madadi da shi to haka ake so muridi ya zamo ga shehunsa dama suka ce kadirin muhabbati kadirin nafsi gwargwadon soyayyan ka gwargwadon irin amfanan da zaka dinga yi da suna madadi irin ganin kiman su da kake irin daraja su da kake irin jin su da kake a rai irin soyayya safiya da kake musu irin madadin da za su dinga baka kai kuma daga nan suna tura ka irin soyayyan da zaka dinga yi kenan wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to yace ga madadi ƙari madadi na maulan mashauki jarar da lanu yalihi min nasu'al min Allah tabaaraka wa ta'ala yace baya ga haka roƙo tana biyo wannan madadi daga Allah subhanahu wa ta'ala yace ina roƙo eh bayan wannan gaisuwa to ga kuma roƙo da ni biyo da ita daga Allah wanda nake son Allah yayi an yasla ahwalana Allah ya gyara halolin wa ahwalakum da halolinku wa ma'alana wa ma'alakum da makomanmu da makomanku duk Allah ya kiyara wa yarzuqana Allah ya azurta mu da da arziki yana da muhimmanci roki Allah ya azurta ka da baraka je ka roki wani wani abu an gane wa iyyakum da ku Allah ya azurta mu da mu da ku ya azurta mu da mene ya halawata ne imani la ilaha illallah Allah ya azurta mu da zaki imani wato imani da Allah babu abin da yake shi da shi yasa ke Ibrahim a cikin ruhul adabi yake ce lau ya alamul insanu man rahman yadka shirura daikal insan da mutum ya san waye Allah to da ya jefar da sharrori da ake masa kawai yana dariya wa dan adam ba wanda sai hana abin da Allah ya yi baka ta ga gano nuna ta maka hasada wanda ya san Allah dariya sai yake shi wani da wuce sadaran abin da Allah ya nufa dan samu dan samu abin da Allah ya nufa ban samu ban samu wadada ta yi duka duniya ba ni bara ba ni bara ba ni ba da Allah bai nufa na ba ni wai anan ne ake cewa wai hausa suke ce wai rashin haƙuri shi ya sa ɓarawo sata wai da ya haƙuri da kyauta ma da zuwa ɗauka a bashi eh gajin haƙuri shi ya sa ɓarawo sata kamar yadda duk da wannan magana na suna shigen hadisin da hadisin nan da annabi yake ce duk wanda ya bar abu dan Allah zai aikata haramun sai ya bar abu dan Allah ya tuna Allah to annabi yake sai an zo an bashi wannan abun kuma ta halal kamar yadda wannan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya tashi cikin dare ya je ya shiga gidan wata mata da mijinta ya mutu ya je kamar da niyan ya sata ne sai ya same ta bata rufa daki ba da kuma ta yi wani irin kwanciya hiran ce ya raya mata kamar yadda ne ce lalata da ita ya ya ce suna Allah kai satan ma ya fasa ga kayanta ga komai ya fita ya ji tsoron Allah ya ce Allah fana kallon sai ya fita ya fasa fitan da ya kuwa sai ta dan farka kamar ta gaishe ta ga fita sai ta tsorata safa kuwa aka ce da hantsi yana zaune a fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai ga wannan matan ta ta zace ya rasulullahi na zo ne kaman aure jiya tun da miji na ya rasu ban da miji kuma jiya kaɗan wani namiji da ya afka mu kaman kalman zamani yanzu mu ce da ya mata fyaɗe da ya afka mu kaza kaza su da ya rasulullahi kaman aure nabi ya ce to ba komai to dama annabi yakan yi irin wannan in iyali mata ta zo tace a mata aure kan ce ta shiga gida gun iyalai sai kan ce masabban sa ko akwai wani daga cikin wanda zai ganta ko akwai wani da yake bukatan ta to ya annabi yayi magana ko akwai sai shi wannan ba Allah ya daga dama ba da iyali yace lalle shi yana bukata annabi yace to ka kasa da shi yaje kasa da ki annabi ya masa aure yace shi gaggata maganan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bar abu dan Allah don tsoron Allah to kuma da a zo a ba shi abin kyauta daga baya ya zo yake gaya wa manzan Allah ya rasulullahi ya rasulullahi wallahi maganar ta gaskiya ne kaji kaji kaji kaji kaji matan nan da ta zo wallahi iyali na ne yanzu da ni ne na taɓa shiga gidan dadan ya sata na ganta kaza kaza na tuna Allah na bai gashi kuma ta zo mun ahalal gashi kamun aure da ita to rashin ba mu san Allah bane shi yasa shubra ce da mun san Allah da mun sifar da sharori muna dariya Allah ya sa mu cika da imani da shubra ya ce Allah azurta mu halawatul imani zaƙin imani yadda da Allah babu da yake shi dadi ka duba bayan Allah an mutum ya zama na Allah fuskan sa ma ka gani kai ka ce ba damuwa Allah azurta mu da zakin imani wa sidiki zakin imani shi da ana ta saba Allah shi da ana ta kafifita ba ka taɓa fifito na ba kan abin da Allah ya nufa ba Allah azurta mu da zakin imani wa sidiki Allah azurta mu a a wa sidiki Allah azurta mu da gaskiya fil ubudiyyati cikin bauta ya zama muna bauta wa Allah da gaskiya bauta na gaskiya ne cewa Allah ba na da'awa da baki ba ya zama da gaskiya muke bautan Allah maliki ya bi hukuki rububiyyati tare da tsayuwa da haƙƙin ubangiji ya tuba na kuma Allah ya rubuta mu wa iyyakum da ku fi diwan ahibba'i Allah ya rubuta mu a cikin littafin masoyansa ka ji ko ta irin addu'a mal wa asiyaihi da kuma tataccin bayansa wa ya tawallana Allah ya jibinci al'amarin ya tsaya mana wa huwa ya tawalla salihin shine mai jibintan wato bayan Allah da wannan addu'a da mu tsaya idan Allah ya kai mu karatu na rana ya ce sai mu tashi wa ba'ad faqad asani in bikum bin salih sai mu karasa har mu shiga wasiƙa ta uku duk wanda suke tare da mu a wannan shafi namu mai albarka da wanda suke shiyarin din karatu mu da ku duka Allah ya ba mu albarkacin wanda ya kare wannan littafi Allah kuma ya haɗa albarkansa da kuma albarkan ya ba mu albarkan wanda ya yi littafin wanda ya musu kun shehu ran ije ya tara kuma ya haɗa ya ba mu albarkan shehu tijani ya tara ya haɗa kuma ya ba mu albarkan shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu daga cikin bayinsa zaɓaɓɓu ta cin salihai mutanen kirki saboda isan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah sai mu tashi mu dora daga dan uwan ku abokin ku na Allah Burhani B Ibn Sheikh Muhammad Al-Amin Bauchin Najeriya ne kike da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya masu yada karatu